أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله مدوكاكين سلكي يشي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يشي يا رسول الله كأنبتا مسو yayin da muka ce wa mala'iku usjudu li Adam ku yi sujada ga annabi Adam wato yadda abin yake annabi Adamu kafin Allah ya rice shi ma mala'iku suna nan suna bauta wa Allah ana nan ana nan sai Allah ya halicci annabi Adamu da yumbu da ya ambaci da ya halicci annabi Adamu da yumbu ga halittar an halitta da yumbu na laka amma kuma ba busa man rai ba haka ma ya yi shekaru da yawa har mala'ikun sun wuce suna kwankwasawa suna cewa a daidai ko ma me zai zama dai ba za a yi halitta wanda ya fi mu ba ana nan ana nan sai Allah ya ce to fa ni zan sanya halifa na a bayan ƙasa in yi ja'ilin fil ardi khalifa yace zan sanya halifa na a bayan ƙasa kaza aka ce halifa wanda zai abu a maimakon ka wanda zai je ya hukunce hukunce suka ce ya ubangiji zaka sanya ta ji alufu ya mai yusil fiya wa yasifu dima'a wa nan sabiyu ya hukunce amdika wa nukadis laka zaka sanya wanda za su je su yi barna su zubar da jini ga mu mu muke ta tasbihi da godiyanka muna bauta maka kaza su mala'iku ba sa sabon Allah kwata-kwata la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun saboda suka ci ya zaka saka wanda zai je saba maka ga mu nan mu muna kullum muna cikin bautanka Allah ya ce ai ba ku san abin da na sani ba ai ni na san meye hikima na in halitta din kuma in kawo shi zama halifa na ana nan ana nan suna ta ta'ajjubi dai sai sai Allah ya busa wa annabi Adamu rai da ya busa masa rai sai Allah ya so ya jarrabawa sai jarabawar da za a yi akwai abubuwan da ainihin za a yi tambayoyi a kai ko yanzu za a jaraba ai tambaya ce kawai in ka amsa ka ci in baka amsa ba ka faɗi ba shine ba dama ba ana cewa inda imtiyani yukramu rajulu aw yuhanu ba yayin jarabawa ne ake karrama mutum ko wulakanta shi ba ai dama ko me ko shekara kai kana karatu jarabawa na sa'a ɗaya ne kawai a tambaye ka eh ka ci ko a'a baka ci ba shikenan to kuma idan ana so ko yanzu idan malami yana so a yi jarabawa ga waɗanda yake so su ci sai shirya musu lison na musamman kuma wannan karatun zai ce ku zo lokaci kaza in suka zo kawai sai ya musu like ta ke cewa ko me sai kawai ya ɗebo abubuwan jarabawan gaba ɗaya gaya musu ya ce kaza amsan shi kaza ne kaza kuma ya ba su a rubuce su je su karanta su haddace su komai kaga an zo zoren jarabawa ya za ka yi da wayannan ka gani to shi kenan sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwan wa allama Adam al-asma kullaha sunayen komai Allah ya sanar da annabi Adamu komai sunan ainihin dabbobi ne sunan kayan amfanin gida ne su kai har su tukunya su kwariya su waye komai kuma Allah ya gaya wa annabi Adamu kowane abu ga hikimarsa wannan abun menene mara ne me mara abin ɗiban tuwo wannan abun menene ta ƙwariya ne da daka abu wannan abun me duk Allah ya sanar da annabi Adamu su mala'iku ba sani ba kawai shikenan bayan ya sanar da annabi Adamu sai Allah ya ce to a zo a shiga ɗakin jarabawa sai Allah ya ce an bi uni bi asma'i haula'i ga ainihin abubuwan ga hotonsu Allah ya ce to ku da kuke cewa wai ku ne tsarkaka ku ne kaza zan halicci wanda zai je saba mun ku gaya mun sunayen wayannan abubuwan to abin da baka taba gani ba baka sani ba tambaye ka ya zaka yi ko a yanzu duk saukin abu ai sani ne zai sa ka saukin shi amma duk irin yadda abu yake da sauki ai wahala ce in baka taba sani shi ba kawai sai Allah ya kawo musu abubuwan ku gaya mun wayannan abubuwan me sunan su me sunan wannan me sunan ba amsa ko ɗaya gaba ɗaya suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ai mu ba mu da wani ilimi ya Allah sai abin da ka sanar da mu wannan kai baka ga mana ba dama ko yanzu ya za a jarraba mutum akan abin da ba a koyar da shi ba ai ko yanzu ma zalincin da yake faruwa kenan sai ka zo malami a jami'a wai ranar jarabawar sai ya fitar da jarabawa ko ba yi karatun ba sai ya za ka amsa ka gani saboda haka shikenan sai suka ce ai ubangiji la ilma lana illa ma 'allamtana shikenan sai da suka zuwa da kace da gaske suka ce ba sani ba sai Allah ya ce ya adamu an bi'uhum bi asma'ihim ya kai adamu ga ya musu sunayen dama can an ga amur wa annabi adamu al asma'a shike wannan abun shine abu kaza kaza kaza sunan shi kaza aikin sa kaza hikimar sa kaza kaza duk ya koya musu gaba daya kaga annabi adam ya zama malamin su to a matsayin malami da almajiri kam ba dole almajiri ya girma malami ba sai Allah ya ce musu ku yi sujada ma'ana ku sunkuya ku gaida malamin ku annabi adam shine yau muke karantawa yace me wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam ka gaya musu ka tuna musu ka ambata musu yayin da kulna muka ce lil malaikati ga malaiku muka ce musu usjudu li adama ku sunkuya ku yi sujada ga annabi adam fasajadu take dama ai su malaiku suna jiran umarni ne kawai ana cewa kuyi su yi bari su bari baka ji mala'ika israfilu ba aka ce yanzu aka kafan yana bakin shi kawai ya yi tattali yana jiran a ce busa ne busa a tashi saboda haka mala'ika duk abin da Allah ya ce ya yi kawai jiran umarni yake ana cewa ya yi kawai yanzu ya gabatar ka ji anan ma da Allah ya ce usjuru li adam fasajadu kaga fa fa dama tana zuwa litaqib ne ana fada abin ya faru fasajadu take sai suka yi sujada aha sai suka yi sujada gaba daya illa iblisa sai dai iblis uban shedanu shi yace ba zai wannan sujadar ba shi ko dama iblis baya cikin mala'iku kana minal jinni yana daga cikin aljanu ne shi dama da wuta aka halice shi yana daga cikin aljanu ne sai yace shi ba zai sujadar ba fa fasaka shi wannan iblis din uban shedanu sai ya fice an amri rabbi daga umarnin ubangijinsa yace shi ba zai sujada ba kaga daga nan yayi taurin kai yayi girman kai sai Allah ya kore shi ya tsine mar ya la'ance shi karshe dai gashi nan har yanzu yana nan al'ance duk wani barna a duniya shine tushe fa fa zaka an amri rabbi afa tattakhidunahu sai Allah yake cewa to yanzu ku ƴaƴan Adamu hu yanzu wannan mutumin da ya zamo abokin gabanku babanku ya ci jarabawa ya zama babban malami dukkan masu daraja sun duka mar shi ya ce ba zai gaishe shi ba har ma da Allah ya tambaye shi ya ba za ka yi sujada da wanda na halitta da kaina kuma na baka umarni ba ya ce a wangiji a zan mar sujada kalakta ni min mene min narin wa kalakta min dini ni ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi da yunku ya kaga girman kai ya faru yawa shine Allah yake cewa a fatatta shi nuna wa zuriyata auliya min duni yanzu wannan ainihin makiyin naku a fatatta shi nuna yanzu shi za ku rike wa zuriyata da zuriyar shi sauran shedanu kenan auliya'a su za ku rike su zamo waliyanku ga waliyai na a ainihin ƙasa wanda suke shiryar da bayina wanda za ku rike su kawo ku guri na amma yanzu wannan shedan din da zuriyarta su za ku rike auliya majibintan ku min duni ba ni ba ba za ku bi ni ba yanzu shi za ku bi Allah ya ce wa hum lakum aduun a halin shi kuma maki ne gare ku shi a kullun shedan inna shaytana lakum aduun fattakidu aduwa ko kullun shi shedan ya zai yi halakar da mutum dan shi shedan a kullun shi aikin sa ya zai ya samu abokan zama a wuta ya zai ya halakar ya zai ya bata aiki ya zai an ce wata rana shedan ya zo wani mutum yana ibada mai kyau ga kuma wani mutum yana kwance Shaidan yana tunanin yadda zai halakar da mutumin nan ya shige ya sa wasu wasi ya ɓata ibadan nan. To, amma tunaninsa wannan na kwancan. Shi ne aka tambayar ya ce, to, wannan ɗin ɓatar da shi ɗin ba komai ba ne zai iya, amma tsoron shi kar ya sa wasu wasi a tsallar sallar ta rikice na kwancen nan malami ne. idan ya rikice zai tashi malamin nan in ya tambaye zai ga mar kaga da bai sani ba yanzu ya sani zai ce dalilin wannan ba zai ba zai bata sallar ba shine mar malamai suke cewa wai baccin malami ya fi ibadar jahili kaga yau shedan ga me ibada amma ba shi yake tsoro mai baccin nan saboda mai baccin nan shi ya san yadda zai gyara ka gani saboda haka a kullun shedan abokin gaba ne ga ainihin mu'minai ko abokin gaba ne ga mutane Allah ya ce abatattakhidunahu yanzu za ku rike wannan iblis din wa zuriyatahu da zuriyar shi shedanu auliya su zama su ne ainihin majibintan waliyan ku masoya min duni ba ni ba ku bar ni ku bar biyayya na ku bi shi wa hum lakum aduun su ko da shi da zuri'a tashi aduun dukkan su abokan gaba ne da kun gare ku Allah ya ce kai bisa lizalimi na badala ya ce wannan musanye ya yi muni ga zalimai ai kawo ko duk mutumin da ya bar Allah ya kama shaidan ai ya zalunci kanshi ba wanda ya zalunci kanshi ma kaman shi tunda Allah yana kiran ka zuwa ga hanyar ka shiga aljanna shaidan kuma yana kira zuwa ga ainihin hanyar wuta amma ka bar hanyar Allah ka bi hanyar shaidan ba zalimin da ya fi wannan shine Allah ya ce bisa lizalimi na badala wannan musanye ya yi muni lizalimi na ga ainihin azzalimai wanda suka zaɓi shaidan suka bi shaidan suka bar hanyar Allah suka bar bautawa Allah ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المذين عضبا الله مدوك كنسركي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض كودا كوكا لكي شيطانو da ainihin Iblis kuka rike su kuka bar hanyar Allah, Allah ya ce, To, ba su ma ba abin da suka fi ku da shi su ma bayi ne, ma a shafin halkar samawati wal ardi, Allah ya ce, Ban halartar da su halittar sammai da ƙasa ba, lokacin da zan halicci sammai da ƙasa su ma ba su ba san inda suke ba ba san yadda aka halicci sama aka halicci ƙasa ba sai wala kalka anfusihim har halittan kawunan su ma Allah yake ban halartar da su ba ba wanda ya san yadda aka halicce shi kai kowa ma babu wanda ya san Allah bai nemi taimakon kowa wajen halittar sammai da ƙasa ba kowa bude ido yayi ya ga sama ya ga ƙasa ba wanda ya san yadda aka halicci sammai da ƙasa sannan kai ba wanda ya san yadda aka halicce shi ma kowa kawai sai dai ka buɗi ido ka ganka a duniya ka buɗi ido kana ƙarami kaga kana girma kana girma har ka tsufa har wata rana ce ka mutu amma baka san ya akai ba ma ashadun khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim yace har halittan kawunan su ma ban halarto da su ba balle a ce ma ku rike su ku ce suna da wani tasiri ku bauta musu wa ma kuntum muttakhizal mudillina aruda Allah madaukakin sarki yace kuma ma kuntu ni ban kasance muttashiza ina mai rukun almudillina masu batarwa aduda su zamo mataimaka ba dama Allah baya neman taimakon kowa Allah yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah yawwa huwal ganiyul hamid ko saboda haka Allah modaci ne mutlaki baya neman taimakon kowa a cikin mulkin sa
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا الله ملوكين سركي يشي كأنبتا مسرانا دا ya ƙulu Allah madaukakin zarki zai ce wa su kafirai mushrikai na du ku kirawo shuraka'i abokan tarayyan da kuka tare ta ni da shi a shuraka'i ko wai mai ƙulu na du shuraka'i allazina zamtu yawa ku kirawo abokan tarayyan da kuka raya cewa wai kuna tare ta su da ni ko yanzu ma ai dukkan kafirai sun san akwai Allah wala in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna la waye kaza za ce Allah waye kaza za ce Allah in ka sha to tunda Allah ne wannan abubuwan me yasa ba za ku bar kowa ku bauta mar ba yace ai wa'annan din ma na abudu mu illa yuqarribuna ila Allah zulfa wai sun rike wayannan gumakan saboda za su cece su a gaban Allah ne to yau gashi an zo gaban Allah din Allah sai ya ce to na du shuraka'iya ku kirawo wayanda kuka tare ita ni da su din allazina za'amtum wayanda kuke rai cewa abokan tarayya na ne ku kirawo su su zo su hana ku su zo su ba ku kariya su hana ayi muku azaba su cece ku din fada'uhum sai su kirawo su ya lata ya uzza ya kaza ya kaza ina falam yastajibu lahum ba za su amsa musu su ma ta kai suke har ma za a zo ana musu su suna cewa ya ubangiji mu fa ba mu suka bautawa ba mu ba musamman abin da suke ba kuma da gaske gunki kam yaushe yasa abin da ake yi duk abin da za ka yi gunki bai sani kai fa ka sassaka shi banda ma dabbanci da hauka ya za a yi wai ka sassaka abu ka gyara shi ka zo ka kaba shi kuma ka ce wai shi ne Allah ka kabauta mara ai akwai hauka a cikin lamarin falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba waj'alna bainahum mawbiqa Allah madaukakin sarki ya ce waj'alna sai mu sanya mawbiqan mahallaka wato wani ainihin kwari ne mai girma a cikin jahannama sai Allah ya sanya shi bainahum a tsakaninsu gaba ɗaya a zuba su a cikin wuta gaba ɗaya Allah ya kare mu
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم واثقوها
مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار أولا رانا رانا تاشن قياما المجرمون ما سلي في كابري ورأى ذا سقى النار وتا fazannu za su tabbatar da annahum waqiwa zanna anan na ainihin tabbatarwa ne fazannu za su tabbatar da annahum waqiwa cewa su dole za su auka cikin wutan nan saboda duk inda suka duba za su ga wutar ce ta kewaye su ai ko yanzu ma idan wani bala'i ya zo sai ya zama bala'in nan ta ko ina ka hanga abin kake gani kaga ai kana gani shikenan ka hallaka yanzu misali mutum ne yana kan bene hawa goma kawai sai gobara ta tashi ta kewaye gidan gaba daya ba ta hanyar da zai fita kaga ai kawai yanzu ya tabbatar da ya halaka ko to su ma za su ga wutar ce ta kewaye su ta ko ina fa zannu su tabbatar da annan muwaqiwa su masu aukawa cikin wannan wutan ne walam yajidu ana masrifa kuma ba za su samu wani babauda wani inda za su ainihin kauce an ha gabarin wutan ba ma'ana dole ne sai sun fada cikin wannan wutan dan Allah ya yi alkawari ranar tashin kiyama duk mutumin da bai tuba daga shirkar sa bare mutu to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi dole zai fada cikin wuta Allah ya kare mu walam yajidu ana masrifa ba za su samu ainihin mabauda an ha gabarin ta ba ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الله مدوكتين سركية ولقد صرفنا والله حقيقة صرفنا من بين الجاه min kulli masalin dukkan misali linnasi ga mutane fi hazal qur'ani a cikin wannan alqur'ani in ka lura Allah ya buga misali da abubuwa kala kala har wani waje yana cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa fawqaha ba irin misalin da Allah bai buga ba Allah ya buga misali dukkan misali Allah ya buga saboda ya zama wa'azi ga ainihin mutane shine yake wa laqad sarabna hakika mun bayyana fi hadha alqur'ani a cikin wannan alqur'anin mun bayyana wa linnasi mutane min kulli masalin dukkan wani misali mun bayyana musu sai dai wa kana insanu shi mutum musamman ma mutumin da ba musulmi ba kafiri aksara shay'in jadala shine mafi yawan abu jadalan wajen musu ba wanda yafi mutum musu abinda bai sani ba zaka ga yana musu akai yana jayayya a kai za a gaya masa gaskiya sai ya ɗauko ƙarya ya zo yana jayayya yana ja da wannan gaskiyan ba wanda ya fi mutum yawan ainihin jayayya shi ne wakanar insanu aksara shayin jadala.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس باب أبن ديهان متاني anan yana nufin kafiran makka ba manzo Allah ya zo yayi wa'azi yayi wa'azi sun kibi har ma sai da mutanen Madina suka zo suka karbi wa'azin da aka yi har suka gayyaci manzo Allah ya bar garin Makka din ya koma can garin mutanen Makka suka ki ainihin musulunta suka tabbata akan ainihin shirkan su har wasu aka zo yakin Badar aka kakkashe su akan shirka shine yace to fa ba abin da ya hana su an yu'minu su yi imanin nan iz ja'ahumul huda yayin da wannan shiriya ya zo musu dan alqur'ani shiriya ne duk mutumin da yake da ainihin budaddiyar zuciya ai ba wanda za a karanta mar qur'ani ne ya zama bai shiriya ba to ba abin da yana su shirya wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafaran ubangijin su illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai dai an cewa sunnatul awwalina sunnan ainihin kafiran farko ta'tiyahum ita ce ta zai ce musu kafiran farko ma ai kaga mutanen annaba da wa ila adin akawun huda wa ila samuda akawun saliya wa ila madina akawun shuaiba ai kowanne zai zo yayi wa'azi ne sai su kibi ƙarshe Allah ya halaka su to su ma wannan sunna ce take tafiya da su Allah bai kaddara musu shiriya ba to wannan shine yana su amma da Allah ya bude zuciyarsu ai alqur'ani ya wuce gaban komai duk abin da za a zo ai wa'azi da shi har mutum ya shiriya babu kamar alqur'ani to amma su ma su ma ainihin kamar yadda na farko suka kare ta aka halaka su to wannan sunna ce take bin su aw ya ce humul azabu qibala ko kuma azaba ya zo musu gaba da gaba kamar yadda ya faru a yakin badar aka zo gaba da gaba aka kashe wajen mutum saba'in manya manyan su aka kama saba'in daga cikin su in ka ce qibala kenan dan ya zo qubula ya zo qibala in ka ce qubula shine azaba iri iri ya zo musu aha وما نرسل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذهبوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وما نرسل المرسلين الله مدوكاكين سركي يتشي عيب ما أيكو من ذنبا إلا مبشرين sai dai don su zamo masu bushara ga muminai wa munzirina masu ainihin gargaɗi ga kafirai kaga kenan kamar yadda Allah ya ce ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo bashiran wa nazira in ka lura yana da cikin sunayen manzon Allah ma bashir ko nazir ko to manzannin farko ba duka haka ne kowane manzo Allah ya ce ba mun aiko shi wai dan ya zo ya zama hallaka ga jama'an shi bane a mun aiko shi ne ya zamo mai bushara ga muminai duk wanda ya amsa wannan kiran za masa bushara da cewa zai samu kyakkyawan karshe zai samu aljanna zai samu yardan Allah wa munzirina masu gargadi ga ainihin kafirai duk wanda ya kafirce ya ki bin wannan ainihin kira na alkur'ani to fa zai je ya fada cikin wuta ne da zai dawoma a cikin tare abada to aikin manzanni kenan wa yujadilu allazina kafaru bil batili amma idan aka zo ana wazin sai kaga allazina kafaru wanda suka kafirce yujadilu bari wannan sai mu tashi sai kaga yujadilu allazina kafaru bil batili wanda suka kafirce sai su rika jayayya da gaskiya bilbaɗili da barna abin da sun san cewa wannan abin ƙarya ne har ma za ka ji suna cewa wai abu asallahu basharar rasula za su ce wai yanzu mutum za a aiko ai da a ce gaskiya ne don me ba aiko mala'ika ba to saboda Allah wannan akwai akwai tunani a ciki kai fa mutum ne aka aiko maka mutum ɗan uwanka saboda shi ne irin jinsinka yau ko zaki aka aiko maka ya za ka yi da shi yau dai a ce wai zakoki ne za a aiko manzanni cikin maidugurin nan akwai wanda zai zauna a ce zakoki ne kawai za su zo ce su ne manzanni balle kuma mala'ika wanda ran da ka ganshi a sifan shi baka isa ƙara rayuwa ba wai sai suke cewa wai dan ne ba a aiko mala'ika ba za a aiko mutum kaga wannan ai kawai barna ce suke so su yaƙi ainihin gaskiya da shi yuridu bi naka saboda su ainihin bata gaskiya bihi da shi wannan ainihin barnan na cewa wai ya Allah zai aiko mutum ya zamo shine manzo har ma su ce wai mali hadha rasuli ya kulu tsama wa yamshi fil aswaqi a to wai ya za a yi me yasa wannan manzon ya za a ce wai mutum manzo ne kuma za a ga yana cin abinci kamar yadda muke ci kuma shi ma yana zuwa kasuwa to ba mutum bane ai shi ma bashar ne mutum ne kaman ku kuma hikima ce ta Allah yana son ku ne yana so ku shirye shi yasa ya aiko muku mutum kaman ku yau da a ce mala'ikan ne ba za ku iya gaba da gaba da gaba da shi ba to haka nan dai suke musu suke so su ainihin ɓata gaskiya suke so su rusa gaskiya da wannan barna aha wattakazu ayati sai suka riƙe ayoyina na alqur'ani wa ma unziru da abin da ake musu gargadi sai su karke shi huzuwan aini izgili har ma wai sai su ce Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika famtir alaina ijaratan min as-sama'i saboda Allah akwai hankali anan ai inda hankali cewa za ka yi ya Allah wannan abun in je gaskiya ne daga wajenka ne ka shirye mu ba shi ne gaskiya ba amma wai sai a ce wai in gaskiya ne wai a yi ruwan duwatsu daga sama to an yi ruwan duwatsu kana ina an yi ruwan duwatsun ya tabbata daga Allah ne gashi ya ruwan duwatsu ka mutu bai ribar ka to kaga wannan duka izgili ne suna rikon ainihin ayoyin Allah da aka karanta musu da gargadin da ake musu sai suke daukan shi ainihin huzuwan suke daukan shi ainihin izgili har suke faɗan maganganu wanda yake bai dace ba ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الله مدوكين سركي ومن أظلم azlamu ai la azlamu la ahada azlamu kenan ai babu wanda yafi zalunci mimman zukira daga wanda aka ambaci bi ayati rabbi ayoyin ubangijin shi ko mimman zukira duk kira'a ne ko ka ko wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijin shi fa arada anha sai kauda kanshi ga barin wayannan ayoyin ya kauda kanshi ya ki aini izina wannan ce ma kaddama jada ya mance duk abin da ya gabatar a gaban shi ma'ana ya mance da dukkan ayyukan da ya na laifi na kafirci da sako duk ya mance da wannan to wannan ba wanda ya fi shi ba wanda ya fi shi ainihin zalunci Allah madaukakin sarki ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mu abin da yasa kuka sun ki musulunta kaga wayannan abubuwa duka ubangiji yana lallashi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wa'annan mutanen da ka kawo saƙo suka ƙi karɓa ba wai kai ne baka isar da saƙon ba su ɗin ne ba mu yadda su karɓi saƙon ba Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu yace ai mu ne muka sanya akinnatan wani rufi ala qulubihim akan zukatansu ɗin an yafqahu cewa ba za su fahimce shi ba Allah ne bai so fahimtar ba sai Allah ya lullube zuciyar duk ta hanyar da shari'a zai shiga sai Allah ya rufe saboda su gumagumai ne na jahannama Allah bai yarda su musulunta wato yanzu idan aka ce duniya gaba ɗaya an yi biyayya an musulunta an bi Allah an ji an shiga aljanna gaba ɗaya to ina alƙawarin da Allah ya huta cewa zai shika ta la'amla anna jahannama ko min aljinnati wan nasi ajma'ina saboda haka dole akwai mutanen da dama Allah ya tanaje su ga jahannama ne sai dai dan ya zama hujja a kansu Allah ya aiko manzanni su yi wazi idan Allah ya so wazi ya yi aiki sai Allah ya buɗe zuciyar dama kamar ɗaki ne da sakata ta ciki da kuma kwaɗo ta waje kwaɗo ta wajen shi aka ba wa manzo mukullin kwaɗon ka je ka buɗe idan ya zo ya buɗe wa'azi idan Allah ya so wannan wa'azin ya shiga sai ya buɗe sakatan cikin sai ka ga ainihin wa'azin ya shige idan Allah bai so ba kai ne ka isar da sako ballig ma unzila ilayka min rabbika ko to ka isar da sako ma alayka illal balag ba abin da yake kanka illa isarwa ka je ka bude yaya ta cikin akwai kwado akwai sakata sai a ce ba ruwanka ba dai ka bude ba ai aikin ka ya kare in Allah ya so wa'azi ya yi aiki sai a buɗe ta cikin shi kenan sai ya shiga in ku Allah ya so kulli kulli shine inna ja'alna Allah ya ce mu mun sanya ala qulubihim akinnatan mun sanya ainihin rufi akan zukatansu kaga an kulle cikin kenan an yabka wucewa ba za su fahimci abin da kake faɗa din nan ba sannan wa fi azanihim waqra Allah yace mun sanya nauyi a cikin kunnuwansu mun kurmantar da kunnuwan daga jin gaskiya ga kunnan lafiya kalau amma idan gaskiya ta zo sai Allah ya toshe hanyar da in gaskiyar ta shiga za ta yi amfani sai ya zamo duk abin da za a faɗa ba za su ji ba duk abin da zuciya za ta fahimta sai Allah ya kulle zuciyar ya rufe ba za su fahimta ba wa in tad'uhum Allah madaukakin sarki ya ce idan ka kiraye su ilal guda zuwa ga shari'a to wayannan falan ya ta du ba za su shiru ba idan yayin nan abadan har abada dan Allah bai yi su dan su shirya ba dama Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u saboda haka kai dai aikin ka wa'azi ne ba wai zaka shiryar da wanda kake so ba kawai in kai sar da sako Allah shi zai shiryar da wanda yake so
وربك الغفور ذو الرحمة مم.
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب مم.
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا wa rabbuka al-ghafuru dhu rahma Allah madaukakin sarki yace wa rabbuka ubangijinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ubangijinka fa al-ghafuru shine mai yawan gafara zurrama kuma shine ma'abocin rahma law yu'akhizuhum yau da ubangiji zai kama su bima kasabu da abin da suka aikata la ajjala lahumul azab da zai gaggauta musu azaba a akwai babban abu ma kamar mutum ya roƙa da kanshi ya ce Allahumma in kana haza huwa laka min indika fa amtir alaina ijaratan min as-samai ai ba abin da ya cancanta ma gaggauta mar kamar wannan to amma shi Allah yana da alƙawari yana da tsari yana da lokaci duk abin da zaka yi dai lokacin bai yi ba shikenan dole a hakuri sai lokacin yayi a yanzu a ga mutum ya zama mujrimi ya zama fasiki ya zama duk abin da ka sani na ashe kai akwai wanda zai ce ma shi aikin sa kashe mutane amma Allah ya rawa lokaci ba zai yiwu ba duk abin da za ku yi sai ku hakuri sai lokacin sa yayi amma lokacin ya ko sai ga kamar sa tsun ma ruwa sai ga shikenan kuma ya wuce saboda haka Allah ya ce da zai kama mutane a a me sai yi wa kizun bi ma kasabu Allah ya ce da zai kama su da abin da suka aikata la ajjala lahumul azab da ya gaggauto musu da azaba yace ballan mau'idun amma bari suna da ma'alƙawarta inda Allah ya alƙawarin zai kama su din sannan in ranar ta yi lokacin alkawarin ya yi lan ya ji min duni mau'ila ba za su samu wani maraba ba min duni koma bayan shi mana in dai lokacin ya yi shi kenan za a kama su ba inda za su je su rafe su tsira daga wannan kamu na ubangiji din وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى Allah madaukakin sarki ya ce wancanan ka ainihin alƙaryu wayancan garuruwa da kuka yi ta ji ana ta hallaka su zaka ji in kana karanta Qur'ani ai akwai diyawa manzanni wa ila adin akawun huda zaka tafi ka tafi ka tafi sai ka ji an ce fa kullan akazna bi zambi wa minhum man kasabna bi lar wa minhum kaza wa minhum kaza Allah ya ce to wayannan mutanen garuruwan ahlaknahum haka ne wa tilkal qura wayannan ainihin alqaryatu din Allah ya ce ahlaknahum mun hallaka su ne falamma zalamu yayin da suka yi zalunci ayin ka lura babu wani annabi ko mursali wanda Allah ya koshe wajen jama'a wanda daga zuwan shi kawai aka ce a hallaka su sai yayi wa'azi yayi wa'azi sun kibi wasu ma sai sun yi ta'addanci akan ainihin mu'jizan da Allah ya ko annabin lamma zalamu yayin da suka yi wannan zalincin suka yi kafirci waje anna limulaki mau'ida to su ma din bayan sun yi zalincin sai Allah yake sai mu sanya ainihin mau'idan ma'alƙawarta lokaci limulakim limuhlikim ko limulakim ga mahallakan su ana ga hallaka su din za su sa lokaci sai lokacin yayi gashi ba sun aikata abin da sun cancanci a musu azaban amma an lokacin bai ba dole sai an jira lokacin yayi yanzu misali mutanen annabi ludu lokacin da aka zo za a halakar da su ai cewa kai inna mau'idahum subu alƙawarin su shine asuba kaga ga mala'ikun sun zo an yi tattalin an yi komai da suka zo annabi ludu ya ce yaushe za abin suka ce sai gobe ya ce ba za a halaka su yanzu ba aka ce alaysa subu bi qaribin kai hakuri mana ai asuban kusa kusa ne sai da lokacin yayi saboda haka kowa duk wanda ya wani laifi duk irin laifinsa akwai lokacin da Allah zai kama shi wanda in wannan lokacin bai ba duk abin da za ku yi dole a yakuri lokacin kuma yana yi bai sai kauce ba dole za a kama shi wajalna li mulaki mau'ida wai zuga na Musa sai mu وإذ قال tsaya nan ko saboda lokaci yayi gobe sai mu tashi a wannan kissa na annabi Musa da ainihin annabi ah, da Khadir da sauran abin alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu daga dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah akwai mai tambaya Mhm.
sallah sallar sallar juma'a Na'am?
sallar juma'a haka Eh, ko sallah eh, ke tsayawa a gaban juma'a eh, ko gefen gefen da gani eh, eh, eh.
sallar Eh, da sallan juma'a da sallan kamsu salawa da kowane irin sallah ma idan mutum ya zo yin sallah mazabobi sun bambanta akwai mazabobin da suka tafi akan cewa duk wanda ya yi sallah a gaban liman ba shi da sallah amma mazabin malikiya duk inda ka tsaya ka bi sallah in dai yayu ka bi sallan kana da sallah ko a gaban liman ko a tsallake ko a kusa da liman ko a baya ko a ina ka tsaya kai almuhim je ya zama sallar taka za ta yi da hakan in ta yi ko ta bin sauki kana da sallah saboda haka dan mutum ya tsaya gaban liman ba komai sai dai kawai a mazhabin malikiyan ma makaruhi ne in akwai guri a bayan liman mutum ya zo ya tsaya gaban liman makaruhi ne shi ko karanci baya kore ainihin halarci saboda haka makaruhi ne sallarsa ta yi sai dai ba a son haka an fi so inda guri a bayan liman mutum ya je bayan liman amma ka zo masallaci ya shiga kamar yanzu nan famfo tara idan bayan ya shiga gaba daya ba inda za ka tsaya to dan wannan ka zo ka tsaya gaba daidai ne ba inda ko ina ka tsaya yayi kwarai a malikiya suna misali ma kamar jabalu abi qubais abi qubais wani dutse ne babba wanda yake jikin harami suka ce wanda yake bayan wannan dutsen idan ya bi cikin harami sallan shi inda ya yi ya bin sallan shi yayi saboda ko kana tsallaken kwalta ko wani kwatami ko wani kogi ya shiga tsakanin su inda ya yi ka bi sallan sallan ka yayi abinda malamai suka ce bai yi ba kamar yanzu misali a ce a harami ana sallah a yanzu maganar da muke ana sallah a harami sai ga rediyon ka a gaban ka layi yana baka sallan sai ka bi sai mu ce ba ta yi ba kwarai sai mu ce saboda lokacin kuma ya bambanta kwarai lokacin da suke ishen nan ba mamaki kai lokacin magaruba ne a garin ku saboda haka lokacin kuma ya bambanta bai yi ba amma in dai kana kusa sai dai kawai sautin ne ba za ka iya baka je inda ake sallan ba amma sauti yana iso ka sai ka bi wannan sautin kai sallah sallan ka yi na'am ne aka ce ka kwalin shi za ba shi aiki me kwali kwalin da tafiyar nashi na aha ya kawo shahadin shi zaka ce ko eh lokacin sai ya ba da wannan shahada ya ba da shahadan akan za a nema masa aiki sai aka samu aikin to aka samu aikin eh sai shi kuma wanda ya nema aikin eh sai ce sai dai in ya yarda Eh.
kurin ya fito za a dinga raba uku za a rika rabawa uku eh sai ya nema madin ne daga saukan kai albashin da ya je aikin aka samu kudin kwadagon za a kasa uku shi wanda ya nema mari ya dauki daya yawa shi wa- shi kuma mai kwalin eh ya dauki kashi daya eh da wai aikin ba kullum ake zuwa ba wata wataran da ake yin mutum eh eh na gane shi ne ya nema aikin eh eh kashi biyu yawa kudin shi wanda ya- ya fi kadu kashi biyu da kuma shi ne shahada sai mu ce kudin aikin kudin da za a biya kudin aikin kudin aikin da kai ne ko kudin alfurma ne kudin alfarma ne ya kudin alwara kudin aiki ne mana idan baka yi aikin ba za a biya yanzu misali a ce ga aiki nan amma duk juma'a da asabar kawai ake zuwa kuma a wata za a biya dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari biyu masu biyan suna biyan kudin aikin juma'a da asabar ne saboda kudin aikin ka ake biya ba shi da ainihin ko ɗigo a cikin wannan kudin kawai yama alhurma ka samu aiki idan aka ce ka biya shi a cikin wannan kudin to kudin nan ai naka ne ba nashi ba ya zaka dauka ka bashi saboda haka zalunci ne kwarai kuwa zalunci ne ba ana cewa ci da ceto ba ba wannan shine ci da ceto shi yake da hanyar da zai nema ma sai ya ce dole sai ka biya shi to wannan shine ci da ceto haramun ne sai dai kawai ni shawarar da zan ba wa mutum da babu aikin ka yarda idan ka shiga ka zauna kuma ka hana bai sai kwata ba wurin a account din wa za a tura kuɗin account din ka za a tura in ka hana shi din zai je ba ta ce wanda ya dauke kuɗin nan za mu mun yi da shi za mu raba kuɗin shi ma kuma ya zama zalimi a wannan lokaci ba zai yi ba saboda haka duk abin da mutum ya shirya ma an kana da mafita da farin ka yadda saboda ba ka da wata hanya sai wannan ka yadda ko cewa albashin shekara guda za ka ban ka yadda in dai ka shiga ka albashin ba aljihun ka zai zo ba yawwa in aka ce to ya alƙawari mu ce to alƙawarin akan ƙarya ne ai ba alƙawarin gaskiya bane ko ba ko a riba ma ba Allah yana cewa wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum ba in kuntu gashi bar riban aka hada riban nan a hanya ne na samun kuɗi ko Allah ya ce to bari ba ga illa ga illa ga illa sai ka ce haka ne to yanzu ya zan yi Allah ya ce to in ka duba ba uwar kuɗin ka kawai za a baka yanzu misali ka ba da riba naira dubu goma za a ƙara ma dubu goma a kai ya zama dubu ashirin kuɗin naka dama zai zauna shekara kuma kuɗin ya shekara kun zo sai aka ci ai malai abin da kai nan riba ne riba ne eh kuma yanzu kurin ku ya shekara an juya sai mu ce ya shekara an juya me ya mafita sai mu ce akwai mafita ya zan yi sai mu ce ka tuba amma ba in ka tuba uwar kuɗin ka za a baka wa in tuntum fa lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna saboda haka kaga ai dama manzo Allah ya ce ai kofofin riban cewa ne saboda haka wannan ba mamaki shi ma yana daga ciki saboda haka ko an yi din dama baka ji malamai suna cewa al-ma'dumu shar'an kal ma'dumi hisa ai wannan a shari'a babu ba inda shari'a za ta yadda ce za ka nema wa mutum aiki amma kuma wai a kuɗin aikin nashi ku rika rabawa ai babu wannan a shari'a to duk da duk abin da babu a shari'a kamar babu a zahiri ne ko an yi ma sunan shi babu saboda haka ba shi da hakkin da zai ɗauki wannan kuɗin Allah sa mu dace wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya yan uwanmu marasa lafiya na gida da na asibiti duk Allah ka ba mu lafiya maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya da wanyewa lafiya masu bukatoci na alkhairi da masu yi mana alkhairi da sauran yan uwa musulmi gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana akwai yan uwa masu jarabawa Allah ka ba su nasara dukkan wanda ya sa wani abu a gaba na alkhairi Allah ka ba shi nasara Allah ka yassare masa Allah ka yassare mana dukkan abin da ya tsananta gare mu wannan rayuwa da ta yi tsanani da tsadan abubuwa da rashi gaba ɗaya duk Allah ka yaye mana Allah kai ne mai zamani kai ne mai juya zamani yadda ka kawo mu wannan kunci na zamanin na Allah ka canza shi da yarwa na ainihin rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka rufa mana asiri iyayenmu da malamanmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu ka ji kansu da rama wanda suke dare Allah ka samu goma da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka samu cika da imani فاتحة آية الكرسي وصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم